الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة قوم وتانا biyar shekara hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam shekara tana da dubu da dari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da ashirin da biyar ga wata na sha biyu hijira miladi annabi isa alaihi wasallam shekara ta dubu biyu da ashirin yan uwa barkanmu da sake saduwa a yau a nan gidan tv da tv da rediyo na banfere tare da shehin malam shek abdulmalik hamis inda yake gabatar muna da karatuttuka na mustalhat to satin da gabata dama manta ba malam ya yi karatu kan addaula to dama ya ce su mataɓi ne to allah ya amfani da mu da abinda malam zai karantar da mu insha Allah ta'ala bismillah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta TV Bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kamar yadda muka sani dukkan karfe tara na safe zuwa goma muna gabatar da darasi a nan gidan TV na Bonferai duka ran Juma'a to kamar haka ne kuma yau Allah subhanahu wa ta'ala cikin falalarsa da ikonsa da ganin damarsa da yardarsa ya ba mu iko muka sake haduwa da ku a wannan lokacin to eh, maudu'in da muka tattauna ko muka fara tattaunawa a kansa shine maudu'i na addaula kamar yadda waɗanda suke bibiyar mu ko suka bi mu a wancan satin suka saurara a yau dama mun ce wannan maudu'in zai kai kasuwa kamar gida uku insha Allah ta'ala a yau za mu ɗauki kaso na biyu eh, bayanin mu zai tashi ne akan ababe guda wato hudu da ya kamata mu yi karatu akan su insha Allah na farko za mu dan sake bayani me ake nufi da kalma ta addaula da asalinta saboda wannan yana da amfani ga ɗalibi mai bincike na ilmi ko ba haka ba to sannan kuma na biyu yaya ake karatu kan daula yaya ne misali a yadda ake tsara karatu kan wato kan abu koko ita kan daula tunda ita ce zamu magana kanta to sannan kuma abu na uku bayan mun yi bayanin wannan za mu yi bayani kan daula ne guda biyu domin mun fara bayani ne kan daula ta fir'auna sai lokaci ya muna halinsa kenan yau za mu fara da wannan daula sai mu yi karatun mu na daula ta annabi suleiman ita wadda ita ce karatun namu na uku kuma za mu yi abin da ake kira attaqu na hudu za mu yi attaqwin ko kuma attaqyim yadda ake auna amfanin abin a ƙarshe tun da duka in an yi etude za ga an kawo khulasa khulasa shine resume ga yadda suke cewa da faransanci to wannan su ne dai abubuwan da zamu tattauna akan su in Allah subhanahu wataala ya bamu iko na farko zamu fara da kalima ta addaula kalima ta addaula muka ce ta samo asali ne daga dala ya dulu daulatan wa daulan shine abin da ya juya iza dara lokacin da abu ya juya to daga nan aka samu kalimar ta sura ta addaula to in muka diba kenan da daulan da daulatan duka masadir ne an gane ko an ce masdar shine kamar asalin suna a wajen malaman basra a wajen malaman kufa fi'ili shine asali na'am jam'in daula ana yi mata jau- jam- jam'i in ta koma suna a ce mata wato adduwal ko addiwal zamanu diwalul mutatabi'a ko adduwalul mutatabi'a shine jam'i plurial plural da abin nan to idan muka dibi kasancewar shi suna kenan za a samu mishi jam'i an gane ko tunda in muka ce namiji daya jam'in sai mu ce mazaje kenan shine jam'i to shine adduwal shine dauloli daban-daban na'am a tsarin ƙa'idar larabci kamar yadda malaman lokaci suke cewa shi mas- masdar abu ne wanda ba a yi masa jam'i a wajen malamai na basra amma malaman kufa suna ganin ana iya mishi jam'i shi masdar kin karan kansa amma da yake daula ya koma suna ya tashi daga masdar ya koma suna kamar kalima ta rasul asalinta tana nufin ar-risala sako to daga baya kuma sai ta koma rasul suna to kaga za a iya jam'in shi in an kalli cewa suna ne kuma ba za a yi jam'in shi ba in an kalli cewa masdar ne Eh, amma zance mafi inganci kamar yadda malamai suka faɗa cewa shi kanshi masdar kin ma ko da bai koma suna ba ana iya masa jam'i kenan malamai da dama sun ɗauki ra'ayi na kufa musamman a sheikh abdul latif shuwaif na kasar Libya a cikin littafinsa tashihatun lugawiyya ya kawo wannan domin alkur'ani ya zo da shi kiran kutun da alkur'ani ya zo da shi dole kuma na qur'ani za a bi ina dalili ga dalili Ehm, Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ahzab yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa kaga dhununa dhanna yadhunnu dhannan to jam'in shi adh-dhunun tunda qur'ani yazo da shi kenan ko shi za a bi Magana ta kare.
da yake ibn malik shi ma a cikin alfiya ya kawo cewa ba a yi masdar jam'i yake cewa wa na'atu bi masdarin kasira faltazamul ifrada wat tazkira wa na'atu bi masdarin a cikin larabci ko malaman larabci ko larabawa sun yi na'atu da masdar kasiran mai yawa amma faltazamul ifrada sai zaman to allazim ci kasancewa shi mufrad kullum fulanun adilun sai a ce adlun kenan kamar shi na a adil- adilcin da kansa ko kuma zu adilin a wajen ɗinsu malamai ma'abucin adalci an gane ko faltazamul ifrada wat tafkira masdarkin ya zamanto dole mufrad ne daya wat tafkir kuma ya zamanto muzakkar ne kidan ba a yi mishi abin ga illa masdarkin da ya kasance ya zo dama a cikin larabci da ta'un kamar na zakka yuzakki tazkiyatan shi dama masdarkin da ta'un ya zo yana nufin da shi ko ba da shi ba in yana nufin da shi nan ma akwai wani kuskure in kuma yana nufin ba da shi ba to kenan ya ɗauki masadir waɗanda suka zo a matsayin ba tare da ta'un ba wallahu ta'ala alam to don haka dai a takaice duwal ana iya masa jam'i kuma saboda bukatuwa yanzu in za a yin taro na kasashe in mun ka ce dauli na kasa guda amma in ka ce duwali na kasashe kaga nisba zuwa ga jam'i shi ma abu ne wanda yake ya tabbata na'am wallahu ta'ala a'lam to in muka kare wannan kalima ta ad-daula mun samo ta a cikin eh, yaren larabci mun faɗa kuma alqur'ani ya kawo wannan kalima Na'am.
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas inji Allah kwanaki muna jujjuya su tsakankanin mutane an gane ko yau wannan ya hausa ma yau wannan ya sauka mutanabbi ɗaya daga cikin manya manyan shu'ara wanda zaka ga ana yawan kawo shi cikin balaga da kuma sauran littattafai duk da ke asalin sa ba balarabe bane amma yayi abin da larabawan ma wasu ba za su iya yi ba dole sai an sa shi gaba yana da wani baiti da yake cewa biza qadatil ayyamu ma baina ahliha masaibu qaumin inda qaumin fawaidu biza qadatil ayyamu ma baina ahliha haka ne kwanaki sun ka hukumta tsakankanin mutane masaibu qaumin inda qaumin fawaidu masibar waɗansu mutane a wajen waɗansu mutane fa'ida ce misali radda wani ya koka radda wani yake dariya radda wani ya rasa radda wani ne zai samu Yeah.
to kenan radda gidan wani ake kuka radda ne gidan wani ake dariya Dariya.
to da yace qadatil ayyam kwanaki suka yi hukunci yana nufin da izinin Allah domin mi musulmi bai yarda cewa kwanaki su suke tafiyar da al'amurra ba ba tare da kasancewar ubangiji ba don shi yace nu dawiluha bainan nas mu muke juyi juya su tsakankanin eh, mutane to idan muka duba dauloli da ake yi daula dai ko ta zamanto tana akan gaskiya daula ta musulunci ko kuma ta zamanto daula ce wadda ba akan gaskiya ba tana aiki da zalunci ina fata ana fahimta ta an yi dauloli na musulunci da dama can karshe karatu na uku insha Allah ta'ala za mu yi bayani kan irin waɗannan daulolin na waɗanda aka yi nagari da dauloli inda aka yi ba nagari ba na'am daga cikin eh, daulolin da aka yi na musulunci waɗanda eh, suka samu shahara a duniyar nan ta kusa-kusa shine daula ta musulmi da aka yi Andalus. Andalus Andalusi ƙasar Spain inda musulmi suka yi mulki kusan shekara 800.
na'am To wannan daula ta shahara turawa sun san da ita kuma duniya ta san da ita don shine yanzu mafi wurin yawon bude ido a duniya wanda ƙasar Spain tana samun kuɗaɗe masu yawa ta ƙarƙashin wannan. Ɗaya daga cikin manya-manyan shu'ara na musulmi daular can da tana ƙarƙashin musulmi yanzu kuma kafirai sun kwace ta to sai ya zo kanta ya yi mamaki wurin da yana ga musulmi yau ya koma ƙarƙashin kafirai to sai wato tausayi irin na shu'ara ya jashi ana kiransa abul baqa ar-randi zaka ji malamai suna fadar ta Na'am.
yayi qasida mashhuriya kan daula ta musulmi kuma yayi amfani da wannan kalima ta daula a cikin abin nan nashi shi yasa malamai na adab suke cewa mutum biyu a wannan zamanin dai daga lokacin su ba a taɓa samun wanda ya ma daula ta musulunci ba wato baituttuka waɗanda na nuna tausayi kuma suka samu daidaita irin abul baqa'ur randi sannan ba a taɓa samun wani sha'iri ba wanda ya yi ma eh, daula eh, ko mu ce musulmi gaba ɗai ya yi risa in an ce risa da larabci shine nuna tausayi da bayani kan abu to daula in dai daula za a yi ma to ba a samu irin wanda ya ma daula ba irin ta musulunci irin abul baka randi in kuma musulmi za a yi ma to kuma ba a taɓa samun wanda ya ma irin mahmudu hunain ba Allahu to don haka za mu dan ciro daga cikin baitutukan su suna da yawa domin abu ne wanda ba za a iya ɗaukar fassara shi ba sai lokacin ya muna halin sa awa ɗaya ko minti hamsin da wani abu ba za su isa ba shi abul baqa'ur randi yake cewa li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharru bi tibil aishi insanu هي الأمور كما شاهدتها دول كو دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرسان وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد في إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان وحي- وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا كأنما الصعب لم يسخل له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف وصنان يكيتوا آه يا آم كما حكى عن خيال الطيف وسنان يكي توا فاسأل بلنسية ما شأن مرسية أم أين شاطبة أم أين جيان وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم فيها له في فكم من عالم فيها سما له فيها له شأن وأين حمص وما تحويه من نزه وأين نهر نهرها العذب فياض وما لان تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقظان وماشيا مرحا يلحيه موطنه أبعد حمص تغر المرأة أوطان هيك تيوا فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب من ثياب الذل ألوان ولو ترى بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان wannan kaɗan ne daga cikin baitutukan da abul baka urrandi yayi na dan tsakaro su kasidar tana da yawa ɗalibin ilimi ya koma cikin littattafai ya ga sharhata ko kuma ya koma inda malamai shi kuma mahmud hunayn rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu jami'al muslimin ya yi kasida ce ta tausaya ma musulmi ita ko tana karewa da ha'un da irin halin da dauloli na musulunci suka shiga da irin da sun kasance gaba yanzu kuma sun dawo baya yake cewa mali walin najmi yar'ani wa ar'ahu amsa kilana ta'aful ghimda jafnahu li fika ya lailu ahatun uraddiduha أواه لو أجدت المحزون أواه لا تحسبني محبا يشتكي وصبا أهو لما في سبيل الحب ألقاه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه أن اتجهت للإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه كم بالعراق وكم بالهند ذو شجن شكا فرددت الأهرام شكواه بني العمومة إن القرح مسكم ومسنا نحن في الأيام أشباه لسنا نمد لكم أيماننا صلة لكنما هو دين ما قضيناه الدين والضاد مما اغناكم انبعث فطبق الشرق أقصاه وأدناه هل كان دين ابن عدنان سوى فلق شق الوجود وليل الجهل يغشاه سل الحضارة ماضيها وحاضرها هل كان يتصل العهدان لولاه يكتوى من وحد العرب حتى صار واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه وكيف ساس رعاة الإبل مملكة ما ساسها قيصر من قبل أوشاه وكيف كان لهم علم وفلسفة وكيف كانت لهم سفن وأمواه سن المساواة لا عرب ولا عجب ما لامرئ شرف إلا بتقواه وقررت أقرت مبدأ الشورى حكومتهم فليس للفرد فيها ما تمناه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه إنا مشينا وراء الغرب نقتبس من نوره فأصبحنا شظاياه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن عندنا ماض نسيناه يا من رأى أمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قتاه فإن تراءت لك الحمراء عن كثب فسائل الصخرة أين المجد والجاه وانزل دمشق وخاطب صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه وطف ببغداد وانزل في مقابرها على امرئ من بني العباس تلقاه هذه معالم خرس كل واحدة قامت خطيبا فاغرا فاه لا در در امرئ يطري أوائله فخرا إن سألته ماه الله يعلم ما, ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع, وأخطأ دمع العين مجراه هزوا دي كرشان قصيدة to wanga dai ina kawo su ne saboda babu lokacin fassara su amma ɗaliban ilimi za su samu fa'idodi masu yawa to yanzu abu na gaba wanda za mu tafiya kan shi shine yaya ake karatu kan daula in ana son a yi ijid kan daula wannan mun kare doktan mu ta farko mun yi bayani kan kalma ta ad-daula ya ake ijid kan daula malamai suke cewa za a samu ka'idodi guda biyar in kana son kai ijid kan wata daula da aka taba yi a duniya ko wanda akwai ka'idodi guda biyar zaka bi na farko zaka dauki al-as'ila sitta للذكاء وللدراسة الموضوعية akwai tambayoyi guda shidda duk lokacin da ake son a fara karatu kan abu in ana son a san hakikanin abu to a san waɗanda abubuwa guda shidda duk abin da zai zo baya mai sauki ne na farko idan mutum ne za a tambayi man wane ne shi kaga in an samu man wane ne shi za a san waye haife shi mammashi baban shi an gane ko yayi aure ko bai yi aure ba mata nawa yake da su ya'ya nawa an gane ko matsayin da ya taba samu a rayuwarsa kaga duka da cikin man za su kai sannan abu na biyu ma sifofin mutumin nan dogo ne gajere ne fari ne baki ne wace kabila ya fito duka waɗannan abubuwan za a same su cikin ma na uku za a samu mata mata yaushe aka yi wannan mutumin ko yaushe aka yi wannan daulat aina a ina ne aka yi ta tunda muna da kwancinan guda biyar a wani kwancinan ne wannan daular ta kasance kwancinan african ne asiatic ne american ne wane ne duka ne za a iya gano shi to sannan kuma bayan wannan za ta kaifa yaya wannan daula ta haɗu kaka aka samu mulkin wannan daula ya aka yi ta yi ƙarfi ko ya aka yi ta yi rauni ya aka yi ta ruguje ya aka yi ta ɗaukaka limaza don mi wannan daula ta tashi shin asalinta daga yaƙi ne a a waɗansu mutane suka zo suka zauna ga wurin har suka kafa daula su yaya dai aka samu wannan daula shi ma limaza don mi wannan daula ta tsayu to duk cikin da zaka yi kan wani maudu'i a duniya in ka aza waɗannan ababen guda shida zaka sami waɗannan ka'idodin ina fata ana fahimta to wannan lokuta ta farko kenan na biyu in ka zo karatu kan daula ko wace iri ce za ka yi kallon at-takhassusat at-takhassusat shine ababen da ke cikin daular na ilimi da tsare-tsare da ayyukan da suka gabata mafi yawancin su kuma shi zaka ga yanzu kamar duniya ana mata minister minister kenan yanzu ƙasa in ana son a kalle ta za a kalli kowace minister da tsarinta da aikinta a nan za a iya fahimtar daulat kaga na farko za mu dubi addini shine addini menene addinin wannan daula ya wannan daula take kula da addinai na biyu as-siyasa ko al-qiyada ko al-imara ko al-imperatoriya ko al-khilafa ko as-sultan ko as-sulta duka waɗanda suraye ne na mulki ko al-mamlaka mamlaka mulki ne daga malaka ya mallaka al-imara daga amara ne amir domin shi na bada umurni an gane ko wato shi kuma al'imbaratoriya daga imbarator ne shi ne shugaba ta aka ce imbaratoriya gwamnati ta mulki kenan an fi kamar da suke faɗa alkhilafa daga khalafa ya khalufu ne shine ya mai bayan sarki domin sarki akwai mai maiwa bayansa ina fata ana fahimta ta sannan in muka ce as-sulta daga as-sulta daga as-sultan ne wato iko domin ya tasallatu ala nas yana samun iko akan mutane an gane ko ba haka ne aka ɗauko sunayen kawai aka aza su ba ina fatan ana fahimta don wani ba zai iya fahimtar asalin sunayen ba suna da alaka ko kuma arra'i arra'i daga mai kiwo ne kara'in yar'a hawla al-hima karra'i yar'a hawla al-hima to kaga yar'a domin yana kiyaye mutane da dai sauran sunayen da khilafa take zuwa kansu da kuma tsari na mulki ar-ra'is da kuma daga ra'asu ne ra'asu shine gaban abu shi yasa aka sami suna ra'is li annahu yar'as ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam to da haka za a yi karatun addinin wannan daula a karanta siyasarta wadda take tafiya da ita ko siyasa ce ta jama'a ko gwamnati tana da mulki tana shawara da mutane ko ko tana yin gaban kanta ko sarauta ce ko gado ne ko da karfi ya zo ko ko wasu matsaloli suka samu aka yi bore aka dora shi duka shine ake kira almawaqif wannan na ɗai kenan bayan an karanta waɗannan ababen sai a ce zuwa ga wato at-ta'lim karantarwa a wannan ƙasa shi yasa ake samu minister yanzu da lissaman superior da lissaman secondar ga sunan dai to bayan an samu wannan an samu sai a samu a tarbiyya wace irin tarbiyya waɗanda mutane suke da ita an gane ko kenan in an samu at-ta'lim sai a samu at-tarbiyya tarbiyya ta wannan gwamnati ta wannan ƙasa yadda take tafiya bayan an samu at-tarbiyya sai a samu at-tarikh tarihin wannan daula sarki nawa akai ko shugaba nawa akai bayan wannan sai a yi karatunta a geografiya ma'ana a wani yanki take menene take dauke da shi iyakokinta akwai na sama akwai na ruwa akwai na ƙasa jaha nawa take da su yanki nawa take da su a ina take da arziki karkashin ƙasa akwai ruwa ko babu waɗanda duk abubuwan da a geography ake karatu su sai a yi karatunta a geologiya wani arziki take da shi cikin karkashin ƙasa petrol abin da ya kama da haka zinariya wannan kuma shi ma sai a ƙara cikin yankin nasa ita wannan daula kin bayan wannan sai a yi karatun alfada shin suna da ilimi na hankaltar sararin samaniya tauraru da kaza da kaza shin sun ɗauke su Allah ko ba su ɗauke su Allah ba akwai kumbo gare su ko babu wannan abin da ya shafi sararin samaniya na wannan ƙasa kenan tana iya kare sararin samaniyar ta ko kuma za ta iya kare sararin samaniyar ta bayan daga cikin abin da ake auna ƙarshen ƙasa a yanzu musamman a wannan lokaci ina fata ana fahimta to bayan karatun nukta ta biyu wannan sai a sai zuwa ga wato nukta ta uku game da karkashin karatun daula tunda waɗanda duk abubuwan da duk faɗa zaka iske mafi yawanci ana keɓe musu minister wadda take kula da su daga nan sai nukta ta uku shine fanni na al-iqtisad tattalin arziki an gane ko da al-ijtima zamantakewa ya tattalin wannan arzikin kasa yake tana daga cikin kasashe masu tattalin arziki mai karfi ko tana daga cikin na tsaka-tsakiya ko tana cikin kasashen yan rabbana ka wadata mu al-ijtima wato kamar zamantakewa kabila nawa suke da su ya suke zamne ya addinansu akwai yaƙi yaƙi ko babu akwai jihar daga sun taɓalle ko babu da abin da ya kama da haka duka waɗannan abubuwan da za a karatun su daga nan sai a zo wato al'ilam yadda ake yada labarai can da kaga in za a yada labarai tun da babu rediyo kakanai ake suke isar da sakon su lokacin da akwai posta da yanzu ko an samu portable ana iya tura sako ba tare da sai an bi ta hannun posta ba ina fata an fice ni as-saqafa wace culture suke da ita kaga akwai minister de la minister de la culture wace wace irin wayewa ce suke da ita sun waye ko ko su waye ba al-lughat za a zo a karanta yarurrukan da suke magana da su yare guda ne a cikin kasar ko yare biyu ko uku ko hudu ko biyar wani yare ne an na kasuwanci wani yare ne an na addini wani yare ne an na kaza to in ka kare wannan sai a zo zuwa ga al-qada hukunci yaya kotun take kotun ta kama karyata ko kotu ce mai hukunci na gaskiya in aka kare wannan sai a zo zuwa ga al'amn wato al'amn shine security ko security security aminci yaya akwai zaman lafiya ko babu akwai zaman lafiya da ƙasa a ciki ko babu a tsakankanin da ƙasashen da suke kewaye da su akwai yaƙi ko babu na'am bayan wannan an yi alƙara sai a yi atib wato abin da ya shafi zama- eh, kiwon lafiya shin suna da kiwon lafiya sun kware ko ko a dole mafi yawancin manya manyan likitocin su na waje na a gane kar- karfin karfin su Na'am.
to da wannan ne ake hadawa su ne manya manyan jimshikai na karatu kan kowace irin daula dole in kana son kai yuci kan daula wani lokacin kana iya ɗaukar ɗaya daga cikin su a fannin da kai karatu in likitanci na kaga halin likitanci a wata ƙasa halin shari'a a wata ƙasa in kai fannin shari'a ne kake karatu halin addinai in kai addini ne kake karatu halin siyasar ƙasar ta kowane fanni sai ka ɗauka kaga bincike ne ga sunan dubbai Allah ya san iyakar su na'am ina fata ana fahimta ta wannan muna bada rukusul aklam ne saboda mutane su gane yadda ake ilci ta zamani da yadda ake bada reference ba wai abin da ka ga dama zaka rubuta ba ka ba mutane ka ce a wannan gashi kai bincike yana yau a zo ranar mu na kasha su watsa ma da binciken ka su ce duk binciken ma bai yi ba saboda babu masadir kawai maganganu na kai ta faɗa kai ta rubutu ka cika eh, abu da yare babu wata ka'ida ta ilimi da za a amfanuwa da ita Allah ya mana jagoranci Amin, amin, amin.
To, yanzu mun yi yadda ake karatu kan daula. Abu na gaba sai mutum zuwa ga karatunmu don yanzu na za a shiga cikin karatu. Shi ne cewa ad-daula al-fir'auniyya. Mun ɗan taɓa bayani kanta. Yanzu ita ce za mu yi bayani kanta sai mu je zuwa ga daula ta annabi Sulaiman. An gane ko?
Na'am.
Ita kuma bayani kanta gwargwadon abin da hali ya bamu. Darasinmu na uku na ƙarshe kan da addu'al za mu yi shi ne kan al-muqarana bainar duwal. mukarana tsakanin dauloli waɗanda suke na- na addini ko na gaskiya da dauloli inda ba na gaskiya ba daular fir'auniya a satin da ya gabata mun ce sunan fir'aun ba sunansa ba ne na san dai waɗansu waɗanda suka je karatu wancan sati suna biye da mu to jamhuri na daga cikin malaman tarihi sun tafi cewa sunan fir'auna ba sunansa bane shi karan karan kansa amma an samu maganganu guda uku waɗansu suka ce sunan fir'auna sunan shi rimsis athani kina akwai rimsis al-awwal akwai rimsis athani fir'auna laƙabi ne na wannan gidan mulkin Mm.
ko kuma waɗansu suka ce sunan shi Re'misis Assani Assani na biyu kenan waɗansu kuma daga cikin eh, malaman tarihi tarihi sun ta cewa fir'auna sunan sha- sunansa ne Mm.
an gane ko saboda ka'ida ta larabci duk inda fir'auna ya kawo eh, duk inda Allah ya kawo sunan fir'auna cikin Qur'ani bai taba kama ya alif wal lam ba da siga guda ya kawo shi No.
suke cewa abin da yake nuna sunan shi ne sannan suke cewa kuma daga cikin dalilai Allah ya ce wa qaruna wa fir'auna wa hamana kaga qaruna sunan qaruna ne hamana sunan shi ne to ba a kawo wa sifa ko lakabi tsakankanin sunaye ingantattu guda biyu a cikin tsarin larabci kamar yadda sun ka faɗa to amma waɗansu suka ce a'a sunan shi dai waɗansu kuma suka tafi cewa a'a asalin sunan fir'auna sunan shi ne fir'auna amma daga baya sai ya koma sunan gwamnatin Mm.
shi yasa zaka ga cikin tarihi ana cewa alfara'ina alfara'ina alfara'ina bal ma littafin tarihi musulunci sun tafi wajen tarjama sunan fir'auna suka ce abinda ake nufi da fir'auna walid bin mus'ab wannan magana ce da ta yi nisa saboda cewa walid bin mus'ab ga shi fir'auna kamar ma kalima guda ce suku sun mai da shi a matsayin kalima biyu nan ma lokacin da muna yara muna jin wasu suna cewa ai asalin fir'auna mutum ne wanda uban shi ya so Allah ya bashi da Allah bai bashi da ba kullum yace Allah ka bani da musulmi da na gari kai ran nan sai gaje ce Allah ka bani da ko da kahiri na ko da dan kafir kafir na sai a yi fir'auna to kaji fir'auna wata rana ko ta fanna ce sai gudu sai aka tambaye ina yi sai an ka ce aunu fir wai sunan shi aunu fir ya gudu daga nan aka sanya mai fir'auna to wannan kawai kissa ce wadda ake hadawa zaka ganin mutane suna kokarin su hada ta ba gaskiya ba Na'am.
malamai sun yi sabani na tarihi kan asalin fir'auna shin shi baqibqi ne ko ko dan bani isra'ila ne wasu littafan tarihi suna nuna fir'auna shi na daga cikin ma bani isra'ila to kaga wannan magana ce tana da ban mamaki kuma a ce yana kashe bani isra'ila sai wasu suka ce saboda yana iya mulki yana iya sa ka kashe haɗanka na ciki shi yasa fir'auna yayi kaca-kaca da bani isra'ila waɗansu kuma daga cikin malamai jamhuri sun tafi cewa fir'auna asalinsa bakin tsini domin irin kashin da ya yi ma bani isra'ila an gane ko yana nuna cewa yana nuna cewa an gane ko ba cikin cikin bani isra'ila yake ba duk da yake dalilan da suka sa ya kashe su lokaci ba zai ba mu dama ba balle mu ɗauko su amma ina tunanin karatu na gaba in mun tafi zan dan kawo waɗansu maganganu da ake kawowa kan adadin da ya kashe da dalilan da suka sa ya kashe da kuma dalilai waɗanda qur'ani ya bayyana da waɗanda faɗar su ake yi ba na gaskiya ba amma zance mafi inganci fir'auna ba bani isra'ila bane ba kafte ne a ƙarshe kuma sai malamai sun tafi cewa shin sunan fir'auna mu'arrab ne ko ba mu'arrab bane ma'ana da alqur'ani yayi amfani da shi shin ya koma larabci ko ko yana can asalin sa a sunan shi na wancan yare malamai sun tafi cewa duk sunan da asalinsa ba na larabci bane bai shiga cikin ilmu sarf tun da sarf yana shiga cikin kalima ce wadda tana munsarifa shi ko sunan da aka dauko daga ba daga larabci ba sarf bai shiga a cikin shi abin da nake so na ci misali in ka diba cikin ad-durrul masun ba ad-durrul mansur ba na imamu suyuti ad-durrul masun na imamu saminul halabi ya nuna cewa duk sunan da ba na larabci bane sarfa bai shiga abu hayyanu tauhidi shi ma mutumin andalus ne da shi da duka abin ga saminul halabi a cikin al-bahrul muhit ya nuna cewa sarfa bai shiga cikin waɗannan sunaye amma waɗansu sun ce kamar sunan fir'auna bayan qur'ani ya amfani da shi yana iya zamanto daga cikin sunaye mu'arraba kina ana iya sami shi sarf wanda suka tafi cikin wannan ra'ayi daga cikin su akwai Muhammad al-Amin Shankiti a cikin littafin sa Azbun Namir min Majalis Shankiti yace waɗansu malamai sun tafi cewa Fir'aun ana iya tasrifin shi kinan ya koma larabci sai ya koma wazanin shi fi'laul da lamun guda biyu waɗansu kuma suka ce a'a Fir'aun ba ba larabci bane wazanin shi sai kuma fi'laun kinan da lamun sabani ne an gane ko in ka diba cikin al-misbahul munir fi sharh al-kalima fi sharh al-kabir nan ma shi ma ya kawo fir'aun ala wazn fi'laun kidan bai dauke shi larabci ba jam'in shi kuma fara'ina kidan shugabannin da suka yi mulki a abin nan to wannan na kawo takaitaccen bayani ne akan ad-daula to yan ka ce ad-daula al-fir'auniyya daula ta fir'auna kina an danganta ta zuwa ga fir'auna to yanzu idan za mu yi karatu kan wannan daula kenan sai mu ɗauko waɗancan ababen da na faɗa yadda ake karatun daula ɗaya bayan ɗaya ta nan za a iya gane ƙarfin wannan daula da kuma matsayinta da irin yadda za a kalifiyanta kamar da suke faɗa da faranci faransanci qualify kenan yadda za a yin kalifiyanta a ga wani irin matsayi za a bata da makin da ya kamata a bata to sai mu fara da daula ta wato fir'auna na farko addini addini addini su kafirci wasu suna bauta ma gumaka wasu suna bauta ma fir'auna wasu suna yin sihiri dan fir'auna lokacin da ya matsu masu sihiri ya dauko don su kada annabi Musa ya tuka bi kulli saharin ali sannan mai mulkin ta danka ma karya ne domin yana kashe wanda ya ga dama Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين kaga fir'auna dan mulkin kama kare yana kuma dan nuna bambanci da domin ya mai da wadansu mutane su ne nashi waɗannan kuma ba nashi bane ya nuna bambanci da kabilanci kenan sannan kuma yana yayyanka ƴaƴan su ma kabilancin ya kai har da kashe ƴaƴan su sannan kuma yayi iddia'in shi Allah ne yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi cikin suratul qasas kai bal ma yayi shine ubangiji mai halitta dan yace Allah ce fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la to sannan kuma idan muka zo game da siyasa siyasar da ake tafiya da ita ta kama kariya ce domin mi domin abin da ga dama yake aikatawa in muka zo bayan wannan sai mu ce zuwa ga tarbiyya tarbiyyar da akwai tarbiyya ce ta shirka mutane ne waɗanda suke masu bin ƙarya ko da sun san ƙarya ce don Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin yayi wasa da hankalin mutanensa asalin istakhaffa shine dauka abu bai da nauyi khafif khaffa shine abin da bai da nauyi istakhaffa ya dauki hankalin su ba komai ba shine abin da suke cewa at-tala'ib at-tala'ub bil uqud fa ata'u su suka mai da'a kenan ya nuna cewa tarbiyyar su ba tarbiyya ce ta gari ba domin tarbiyya ta gari shine ka koma bayan gaskiya komi dacin ta an gane ko alhaqqu haqqun walau kana murran to wannan sannan in muka je zuwa ga at-ta'lim karantarwa zamu ga sun kware wajen karantar da mutane su wajen gine-gine domin in ka dibi gine-ginen da akwai a zamanin fir'auna har yanzu da akwai technology an ce ba za a irin waɗannan pyramid kin ba kaga sun kware wajen karantarwa kuma suna karantar da sihiri don fir'auna ya amfani da masu sihiri suna karantar da aiki na soja domin fir'auna yana da sojoji واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون رندنا رندنا suna da tsari ashe na sojoji an gane ko suna da kenan tsare-tsare na abubuwan su na karantarwa to sannan ba wannan tarihi suna da tarihi domin shi fir'auna ba shine farkon wanda fara mulki ba kenan in akwai yadda za a yi bincike a gano musamman in babu littattafai ramu-ramuka da ake yi a cikin ƙasa don a gane in a kodin su littattafai ko su abubuwa da aka bari na wata gwamnati don a gano ta wanda yana daga cikin hanyoyin da ake bi na tarihi don bincike shi yasa kake ana yin ramuka daban-daban a kodin ɗan ƙasar Libya da ya gano wata daula a ƙasar Libya wadda ta zauna ta hanyar bincike wanda ya karatu a ƙasar Almaniya gwamnatin Libya ma ta bashi kyauta ta yabo ta girmamawa wata rana Allah ya haɗa mu da shi cikin mota ma ni ban san shi bane sai da muka yi magana sai nuna mai ai shi ne wanda ya wannan binciken an gane ko ya samu kyauta babba kuma turawa da suke bincike na ma Afirka mamlaka ta Ghana babu tarihi kanta sosai amma da aka je wajen bincike ana tono sai aka gano inda daular ta zamana da bincike kanta da komai wanda ya bada dama aka yi rubutu kanta to idan muka wuce wannan muka ta yi geographiya muna iya gane cewa kasar fir'auna daular fir'auna ta zamana ne a Afirka kuma a Misra ina fata an fahimci ni kenan nan za a samu tarihin wannan kasa din in muka tai abin da shafi geology abin da ke cikin kasa za mu gano arzikin da akwai karkashin kasar misra da kuma irin abubuwa na tarihi da aka bari binciken karkashin abin da ke cikin kasa ilmul fada abin da shafi ilimin sararin samaniya za mu gane su za a iya samun waɗanda suka yi imani da rana ko kuma suke bauta mata su abubuwa saboda ana iya barin ka bauta abin da ka ga dama amma fir'auna yayi wata babbar katobara na nuna cewa yana son ya je sama ya gano Allah وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا kaga fir'auna yayi tunanin ma za a yi mai gini bene mai tsawo ya ta gano Allah da aka faɗi in ba akwai Allah saboda shi bai da akwai Allah ba kaga giyan mulki in ta ja mutum babu abin da bai iya aikata ba in muka je yanzu muka aje wannan sai mu zo zuwa ga al-iqtisad tattalin arziki an gane ko tun da abubuwa ne wanda muka faɗa al-iqtisad iktisar tattalin arziki fir'auna yana da karfin tattalin arziki a farkon daularsa shi yasa annabi Musa a ƙarshe addu'a saboda fir'auna yana da arzikin da yake tafiyar da mulkin shi shi yasa yake ma Allah ta'addanci Allah ya faɗa a cikin suratu Yunus wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tlis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim na akwai magana ta malaman tafsiri zama kan wannan addu'a kaga annabi Musa yayi addu'a ya kire Allah rabbu rabbu so uku yana neman Allah ya karba mishi an gane ko sannan yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah ka ba fir'auna kayan kawa da kuma dukiya wadda da ita ke tafiyar da mulki rabbana li yudillu an sabilik Allah ka ba su wannan ba dan su batar da mutanen ka ba a ƙarshe za su batar da mutanen ka domin ba Allah ya umarce su batar da mutane ba shi yasa malaman suke kiranta lamul aqiba waɗansu malamai suka ce a lamul aqiba ce a wajen mutane saboda su busan mu koma ba amma a wajen Allah lamu ta'alili ce kamar ya ba su lidin su haka ya jarraba su thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun fatqatahu aru fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana shi fir'auna bai dauki annabi Musa ba liyakuna lahum aduwan wa hazana dan karshe haka za ta kasance amma shi Allah yayi haka don haka sannan da yace rabbana tulis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim wadansu malaman tafsiri suke cewa anan to ya an kai annabi Musa shi da an mai tausayi mai addu'a annabin Allah yana daga cikin ulul azmi min rusul kuma yazo yayi addu'a yace Allah ya halakar da mutane shi ma annabi Nuhu ya irin wannan wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara yace Allah shi halakar da kowa kuma shi daga cikin ulul azmi min rusul to kaga akwai kwankwale kwankwale malaman tafsiri suke cewa shi annabi nuhu an yi mai wahayi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu ya'malun yaf'alun cikin suratu yusuf fala tabta'is bima kanu ya'malun qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun dan har da qur'ani ka san tana sha na'am kenan an ce mai lan yu'mina min qaumika ba wanda zai yi imani kenan idan yayi musu addu'a ba matsala bane to shi annabi Musa shi ku ba mai wahayi ba sai malamai suka bada amsa guda biyu suka ce na farko shine cewa ai sun faɗa wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin duk abin da zaka kawo mu ba za mu yi imani ba an yi wa'azi shekarar shekaru ya ga alamun ba za su yi imani ba shi yasa musu wannan addu'a waɗansu malamai suka ce a'a ai ƙarshen ayar da ya ce rabba na tsumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim qala qad ujibat da'awatukuma Allah ce an karɓi addu'a su kenan da akan kuskure annabi Musa yayi addu'a da Allah ba zai karba mishi ba kenan takaririn Allah Allah ya takaririn abu ya tabbatar da shi ya nuna cewa akan daidai ake tab to sai mas'ala ta ƙarshe kafin mu ci gaba da bayani shine Allah ce kad ujibat da'awatu kuma can harkon aya an ce Musa na yi addu'a wa qala Musa mutum guda rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim amma sai an kace kad ujibat da'awatukuma kaga kuma din nan ya zan nawa ya zan biyu to kuma annabi Musa an kace kaga wani zai zo cikin Qur'ani sai to kai kajiya cikin Qur'ani da kuka takama da shi sai a ce a akwai dalilin da yasa aka ce ujibar da'awatu kuma fastaqima wala tattabi'a an sabila alladhina la ya'lamun wato da'awatu kuma malamai suka ce shi annabi Musa ya daga hannu yana roƙon Allah annabi Haruna yana cewa amin mai cewa amin shi ma kamar yayi addu'a ne shi yasa in liman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai mu ce amin kenan duk mu duka mun shiga ciki an gane wannan ko kamar yadda ya zo a cikin suratul namli malamai suke cewa lokacin da Balqis tunda sun ce sunanta Balqis amma dai ba nasu da tabbata suwa ba min babu za a bar shi babu abin da ya karyata babu abin da ya tabbata sai Allah ce ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fa naziratun bima yarji'ul mursalun ni zan aika musu kyauta zan ga abinda manzanni za su zo kaga mursalun manzanni to amma sai aka ce falan ma ja'a sulaimana ba a ce falan ma ja'u ba lokacin da sun ka zo ma sulaiman sai malamai suka yi magana biyu anan na farko suka ce nan falan ma ja'a sulaimana lokacin da shugaban su ya zo ma annabi sulaimana domin in shugaba ya zo kamar duka sun zo ne kenan shi zai magana da sunan su ko kuma falan ma ja'a domiri shi na zuwa komawa ne zuwa ga al-mahzuful المقدر المعلوم من السياق أي فلما جاء الوفد الوفد شيني توقع sai an kace falan ma ja'a Sulaiman ai falan ma ja'a al-wafdu ila Sulaiman shi ne abinda malamai suka faɗa to ala ayyati hal dai Musa yayi addu'a Fir'aun kuma yayi amfani da dukiyarsa wajen ruguza addini kenan kallon tattalin arziki a wani lokaci daula ta Fir'aun tana tattalin arziki sai al-ijtima zamantakewa zamantakewa ta wannan lokaci waɗansu kabiloli an tauye musu hakkin su musamman in muka dibi bani Isra'ila Fir'aun ya yanka ƴaƴansu mun ce a karatu daga ba za mu yi bayani insha Allah in ban manta ba kan dalilan da suka sa yanka ƴaƴansu to kenan kuma daula ce wadda akwai kabilu daban-daban akwai bani isra'ila akwai kibtawa an gane ko kibtawa wanda tarihi da aka gano asalin daular fir'auna wagga wadda an misra ya tashi ne daga kasar nijar daga nan ta tashi ya aka yi aka gano ashe wani dan nijar yana bincike a kasar america jami'a ta harvard in ban manta ba a bbc aka yi wannan magana sai ya gano ashe daula ta fir'auna daga cikin yanki yankin jahohin zandar daga difa daga nan wannan suka fara samun mulki har mulkin sai faɗa kai akan misra ya aka ya gano sai gano akwai haruffa na yaren hausa waɗanda can ake amfani da su ba waɗanda larabci ba ba na turanci ba sai ya koye su da ya shiga inda suke aje kayansu kamar yadda na Nijar muke da irshi sai ya gano waɗannan haruffa ya karanta su ashe piramid na farko da suka fara yi can cikin jihar zandar can ne suka fara yin shi turawa sun jima suna zuwa suna ɗaukar hoto saboda ya tsuha ba a ganewa kuma ciyawa ta fito ta rufe shi suka ƙi yin bayani shi ko da ya gano sai ya bayyana ma duniya ko da aka zo aka yi bincike aka gano tabbas haka ne pyramid ne ashe ya fara tsufa ne ba a gane ba domin shi ne na farko bincike kuma suka je suka yi ramuka suka gano akwai kaburbura na waɗannan mutane ashe daga nan tarihin su ya tashi wannan bincike ne kuma BBC ta yada shi kuma shirana a duniya ba ni ne na faɗa ba ni ya kaji ni ma na isar da sako an gane ko to don haka kenan yanzu tarihin wannan daula ta nan za a iya bincike da wato gano zamantakewa al'ummomin da ke ciki za a gane kina ashe tun daga wannan yanki zuwa inda ta zauna akwai kabila kaza akwai kabila kaza akwai kabila kaza da irin yadda ta zauna in muka je zuwa ga nukta wanda muka sake faɗa ko nuktocin da muka faɗa waɗanda ake auna sai mu ɗauki al'ilam yadda ake yada labarai a wancan lokaci babu rediyo ya ake yada labarai in labari na da muhimmanci irin yadda muke da mu anan da in ana son a yi sanarwa lokacin da babu mota babu moto za a samu mai turu ko ganga shina ba da gangan gangan kai jama'a an ce a shaida muku ana kaza kaza kaza kaza sai daga baya sai an ka samu ofar layar da mota yanzu sai aka koma bisa mota ake yawo ko da daddare ko da rana ko da marice musamman ayoni mashahurin mawaki sai a yawata yawan samari da yan mata yau an yi mawaki kaza za a game ta mai zone de jean in wurin matasa za a tashi duka a yawo a gaya magani ana nan ana nan sai aka samu rediyo sai aka kai inda yanzu kawai za a je in ma yaro ne ya bata ba yaro ne za a yi ba ba mai turu kuɗi ko mai ganga a'a za a bashi kuɗi za a bada kuɗi ne kuɗin sanarwa sai a ce yaro mai kama kaza sai a yi sanarwa ana nan aka samu aka samu TV sai aka koma har ta hanyar TV ana yi ana nan ana nan aka koma ta hanyar internet kyauta ruwan Allah sai a bada hoton mutum a ɗauka a watsa a ce ya bace kafafe na sada zumunci da kuma yada labarai a zamanin fir'auna babu waɗannan to ya ake yi ana tura mutane ne su je su isar da sako Allah ce fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin cikin suratu shu'ara fir'auna ya tura masu tattaro mutane ashe yana daga cikin hanyoyi na wasa'il lihla sai as-saqafa dan a gurguje shine an ce as-saqafa shine wayewa wayewa ta wadannan mutane sun waye ta fagen ci gaban duniya dan daular fir'auna tana da karfi shi da kanshi yana kaho da wannan idan yana bukata ai masa dam za a yi masa dam Allah ce wala da fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kaga yana da dam dam dam sun waye da yin irin wannan sun waye da noma suna iya ci da kansu sun waye da kasuwanci suna tattalin arziki mai karfi sun waye da gine-gine suna yin pyramid waɗanda shekaru aru aru ba su rushe ba kuma ba a yin irin su a yanzu kaga wannan ta fuskar waye wasu suna da tufayiwa amma game da addini ba su waye ba Allah ce ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun na ana magana dai akan kafirai gaba daya kawai ne ce a nan ba fir'auna ake nufi a kafirai gaba daya ake nufi fir'auna ba ya shigo ciki ina fata an fahimce ni to sai mu zo zuwa ga al-lugha lugha yare yaren da ake amfani da shi shi annabi Musa tun da bani Isra'ila suna nan za su yi aiki da yaren su na bani Isra'ila na Yahudanci Fir'auna an ce ba qibti ne yaren su na qibtanci shine za su yi amfani da shi ina fata an fahimce ni sauran kabilun da akwai in an san su za a san yaren su da yaren da suke magana da shi kuma wani yare ne an na gwamnati shi ma dole ta yi bincike a gane akwai lang national akwai lang official kamar da suke cewa wato yaren gwamnati ko yaren da ake amfani da shi a wajen hukuma in yare ɗaya ne ko biyu ko abin da ya kama da haka kuma da yaren da al'ummomi suke amfani da shi da yaren da ake amfani da shi na addini an gane ko to bayan wannan kuma bayan mun ɗauki lugha sai mu je zuwa ga wato alqada hukunci hukunci babu hukunci na gaskiya domin akwai waɗanda suke karyawa babu gaba abinda suke so suke yi kabilar fir'auna abinda ta gada ma take yi dalili kuma ayata alqur'ani Allah ce wa dakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنأمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أتكيتي وترانا النبي موسى هنا ياو تكين wato abin nan alahini ghafla lokacin rabkana suka ce lokacin kwanan kayyuda haka dai malamin suka faɗa fawaje da fiha rajulaini sai annabi Musa ya samu mutane guda biyu mutum biyu yaktatilani suna rikici hadha min shi'atihi wannan yana daga cikin jama'a annabi Musa kaga abin da ke nuna cewa kenan fir'auna ba baki ba ba bani Isra'ila bane wa hadha min aduwihi wa kuma daga cikin makiyansa in ba mun dauki cewa min shi'atihi ba shi annabi Musa dauke shi bani Isra'ila a zahiri shi kuma fir'auna a boye na shiki ko kuma wannan yana daga cikin talakawa ne daga cikin masu mulki amma dai min shi'ati daga cikin bani isra'ila wa hadha min aduwi wannan daga cikin makiyansa fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi sai wanda ad daga cikin mutanen annabi Musa ya nemi taimakon annabi Musa akan daga cikin makiya sun kawo kissa ita ma ba alqur'ani ya kawo ta ba cewa mutumin bani isra'ila ya je yayi abin nan itace da yayyo itace ya kawo zai sayar da zai sayar da su sai mutumin fir'auna ya haɗu da shi ko soja ne ko ba soja bane sai ya ce na kwace itacen ya ce to babu matsala ya ce to ka ɗauke su kuma ka kai inda ake abinci gidan fir'auna kamar yadda suka ce ya ce bayan ka kwace kayana kuma ka ce sai na ɗauka ana haka kayya kayya kayya kayya sai ga annabi musa ya ce musa ka taimake ni ya zalunce ni ya kwace ice na kuma ya ce sai na kai gidan fir'auna sai musa ce to tunda ka kwace bar shi je wasu kai ka ɗauki waɗannan sai ce ma annabi musa ina ɗauka su yanzu kai ma za ka ɗauka su yanzu ya sai ya sai ya kuma rikici Allah ce fa wa kazahu Musa sai annabi Musa ya buge shi fa qada alaihi sai ya mutu nan akwai matsala mai tsawo kan isma annabawa shin annabi yana iya aikata kaba'ira domin ga Musa ya kashe mutum Imam Qadi Iyad a cikin littafinsa Ash-Shafa yayi bayani na annabi Musa bai ma zan annabin Allah ba kuma bai yi niyyar kashe mutumin ba ina fata an fahimce ni dan akwai wanda ke kokarin sai sun kawo abin nan na kuskuren annabawa ko nuna annabawa suna iya kaba'ira hashawiyya ma da sun ka lalace gaba ɗaya sun ka tambaye sun ka ce annabi ma yana iya kafirta sannan shiga musulunci wannan kafirci Allah ya mu sani almuhimmu dai daula ce wadda su waɗanda adda gwamnati abin da suka ga dama suke yi kaga abin da an kai ba shi dai an nuna dai an zalunci mutumin annabi Musa saboda su ba su da tacewa har sai da ya nemi taimako annabi Musa kaga alqada'u kenan babu babu hukunci su waɗanda suka ga dama abin da suka dama suka aikatawa bal ma fir'auna ya nuna su abin da suke so suke aikatawa domin mi domin Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf wa qala al mala'u min qaumi fir'auna atadharu musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun kaga ce zamu kashe ƴaƴansu maza zamu bar mata a raye wa inna fawqahum qahirun mu muna da karin dama mu ne masu mulkin kama kariya abinda muka ga dama muke yi kamar yadda suke faɗa da faransanci le gouvernement abin nan fe menene la pluie et le beau temps suke ruwan sama suke yin bota lokacin da suka ga dama kamar proverbe ne na faransawa an gane ko to kaga dai almuhim ya ce inna faqahum qahirun ke abinda muka ga dama kaga kiyan ashe babu tsarin shari'a na gari a cikin gwamnati ta fir'auna to bayan mun samu alqada sai mu je zuwa ga al'am aminci gwamnatin fir'auna tarihi bai nuna tana da masu bori ba in ba zuwan annabi Musa ba fir'auna bai taba samun gaba da gaba ba abin da gida ma shi ke aikatawa don yana da runduna mai karfi bal ma su annabi Musa ma sai da ya faɗa ce la shirzimatun la shirzimatun qalilun yan jama'a ce yan kaɗan kirin likin lit in ji mahaukaciya yan yara sun ka iske mahaukaciya tana ci abinci sai ta saddibe su sun ka dibe ta sai ta ga alamun kamar suna son ta dan musu ko ta san musu in yara sai ta ce kirin lit ko kaɗan ban baku ina fata an gane almuhimmu dai in mun ka dibi al'am zaman lafiya a gwamnatin fir'auna ba a samu wani tarihin wani bore da an kai masa mulkin shi ya tabbata saboda kafin shi da ya ja gwamnatin ta zo ta samu waɗansu gwamnatoci da sun kazo sun ka tabbatar da mulki to bayan mun samu al'am mun samu abin nan alqada domin suna daga cikin ababen da ake auna nauyin gwamnati da su lokacin mai na tafiya kwarai ba mu samu kawo abubuwa da dama sai a tsibbu shine wato likitanci a wannan lokaci abin da ya shafi a tabibu shine likita duk da yake kalma ta tsibbu wani lokaci tana nufin wato abin da sihirce hirce da sai kulli don ya zo cikin hadisi na wanda yake sahih bukhari an gane ko wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magani an kace matbub an yi musu cibbu shi yasa mutane sun kace cibbu sun kace cibbu a kanuri to kaga wannan shi matsala ce wadda addinin musulunci bai da ita ba ta haka cibbon nan akwai wanda bai kafirtar da mutum akwai wanda ma shi na fitar da mutum daga cikin musulunci domin mutumin da zai rubuta alkur'ani bisa allo ya ba mutum ya sha ba za a ce wannan abin nan ba ya hita daga cikin musulunci domin alkur'ani ya rubuta amma wanda zai rubuta alkur'ani da jinan haila yayi wani aiki wanda ya kafirta ina fata mun an fahimce ni domin abubuwa ne waɗanda dole sai an bambanta wani lokaci akwai wanda tsibbon shi shi dai a samu kuɗin shinkafa da shi rubuta maka alƙaitu alaika mahabbatan minni ce to wanga tana samu mata su soka dai alƙaitu alaika mahabbatan minni hatimin annabi suleiman da da hatimin annabi yusuf shabaka wani ko zaka iski shi na yin tsibbo na bokanci su ne ake ce mallan boka waɗanda kuma kafirai ne domin boka kafiri ne shi ko mallan tauhidi to ya za a yi da tauhidi da kafirci su haɗe guda a ce mallan boka a ce mai boka ne ya huta in bukancin shi zashi to in mun ka dibi at-tibba a gurguje an gane ko duk da yake wasu malamai sun ba da ruksa cewa ana iya rubuta ma mutum alqur'ani a bashi ya sha tun da alqur'ani ne wadansu malamai sun tafi akan wannan kuma da yawa daga cikin malamai sun da'afar da wannan alqur'ani karanta shi ake yi ko ko wadansu na ganin ana karanta ayoyin alqur'ani cikin ruwa a ba mutum ya sha don saboda ya samu magani amma shi kashi dai alqur'ani a rubuta shi a matsayin rubutu shi rubutun bai tasiri karatun da yake da tasiri mas'ala ce mai bayanai masu tsawo kadiba cikin buhus na allajina da'ima da take abin nan buhus na lajina da'ima buhus na ilmiya idara ta buhus wal ifta ta kasar saudiya da ke riyadh wadda sheikh bin baz shine shugabanta akwai bayanai da suka yi da bincike da dama akan waɗannan mas'aloli idan mutum ya samu littattafan su zai samu mas'aloli masu yawa almuhimmu dai a tsibbu wannan lokaci lafiya ana ganin waɗannan mutane sun samu ilimin wato fasa cikin ɗan adam ba yau ne aka samu ilimi ba na fasa cikin ɗan adam a yi masa operation an gane ko to waɗannan a takaicen takaitawa daula ta fir'auna kenan da irin abubuwa waɗansu abubuwa da suka bayyana gare mu ta hanyar nasoshi da irin yadda fir'auna ya gudanar da mulkinsa da irin yadda azabtar da wasu da addininsu kuma fir'auna ya yi iddiayin shi Allah ne Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u nukta ta karshe da zamu liƙe da ita kafin mu tsaye da karatu in sai in Allah ya kai mu rai sati na sai mu dauki daula ta Annabi Sulaiman an gane ko in muka kare bayanin ta sai mu yi at-taqwim a gurguje ina fata an fahimce ni shine kafin ba nukta ta karshe shine cewa fir'auna ya iddiayin shi Allah ne akwai abubuwan da zaka gane cewa fir'auna Allah ne ko ba Allah ba na hukun fir'auna haihuwar shi an kai shi ko Allah lam yalid wa lam yulad ko ba haka ba na'am na biyu fir'auna ya ce shi Allah ne ko fir'auna yana ci shi ko Allah yutaimu wala yut'am inna Allahu razzaqu zul quwwatil matin fir'auna mulkin sa yana buƙatar sojoji da mataimaka Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun fir'auna mulkin shi ya takaita a wani yanki na ƙasa bai wuce ƙasar da yake mulki ba shi ko Allah mulkin shi ya wasi a kursiyuhu samawati wal ard nan kursiyu kursiyu ake yi hakika amma walahu man fis samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai na Allah subhanahu wataala ne fir'auna yana shiga dush yayi kashi ya za a yi Allah da ya halitta kuma shiga dush yayi kashi fir'auna yana mutuwa Allah kuma baya mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut to kaga shi sa Allah ce fastakhaffa qaumuhu da dai abubuwa da dama zaka duba na Allah in ka dibi na Allah ka dibi na fir'auna sai ka da fir'auna ƙarya ce kai to ne kawai yake ci yana koshi shedan da mai wahayi yana faɗa mutane abin da ya ga dama kuma tunda su bu sun kai tunanin waɗanga abubuwa ba kawai sai sun ka bi shi fa ata'u bai yiwa a ce Allah na tsoro ya ce inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad bai yiwa a ce Allah na tsoro mulkin shi ya kuce mai duka waɗannan abubuwa kuma sun tabbata ga Fir'auna a gurguje na ƙarshe abinda zamu liƙe da shi sai wannan sallah da ta zo ta abinda suke cewa fatawa ce ce eh, wannan sallah ta kirsimati shine cewa malamai sun yi bayanai da dama eh, na kan abubuwan da suke eh, game da ya shafi wacce ya shafi wannan sallah amma dai musulunci bai yarda da ita ba na farko tarihin wannan abin ranar 25 da ranar 26 duk kristocin duniya sun yi ittifaki ba a san ranar da an ka haifi annabi isa ba amma coci ta gabascin duniya ta ta ɗauki ranar 25 coci ta yammacin duniya ta ɗauki ranar 26 ƙasar itali can ne eh, majalisar kiristanci ta duniya take roman katolika duk da yake manya-manyan mazhabobin kiristanci guda biyu ne akwai protestant akwai catholic catholic su ne kasar italiya wadda suke ce ma protestant evangelic suna america da kasar ingila sun rarraba kiristanci manya-manyan mazhabobi na amma akwai mazhabobi da dama na'am sannan kuma annabi isa an haife shi ne a kasar Falastin, kuma shi ba bature ba ne domin maryam tana daga cikin bani isra'ila kina asalin kiristanci shi daga sa'ad musa ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum kaga ya nuna cewa ashe asalin shi daga cikin yahudanci ne ya an kai tura suka kwace amma saboda tura su adda technology su adda kokari na duniya a yanzu sai suka ce su ne shugabannin nan kiristanci yanzu a duniya cocin da aka haifi annabi isa a kasar falastin yanzu can ne suke yin hajji wasu daga cikin kiristoci kuma tana can kasar falastin kaga ashe asalin kiristancin ba gabacin duniya ne to sannan kuma musulmi ya yi wannan har 'ya'yan musulmi ana ba su eh, kuɗi da kayan sorti suna fita su je su yi rawa a shagiya matsalar kiristanci bai yarda da shan giya ba musulunci bai yarda da shan giya ba Mus- musulunci bai yarda da karuwanci ba da zina kuma kiristanci bai yarda da wannan ba to sannan kuma sabanin da sun kai ya nuna ba a yi ittifaki ba wannan sallaki na ƙarya ce sannan 25 ko 26 ranar aihuwa aihuwarwa mu sai mu ce isa annabin Allah ne bawan Allah ne su ko sun ce Allah ne kina an aihi Allah ranar 31 an kuma za a yi suna za a yi ma Allah suna shi ko surar da kowa ya santa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ka ce kuma an haifi Allah kuma wannan mazhaba ta kiristanci da yahudawa duk a yini a sallar farilla sai ka yi raka'a goma sha bakwai cikin sallar farilla kullum kana cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka ce Allah ya shirya da kai hanya madaidaiciya hanya waɗanda Allah ya nema akan su ba batattu ba da kuma waɗanda Allah ya wushi da su wato al- al maghdubi alaihim yahudawa a matsayin wanda ya shiga addinin yahudanci ba ana nufin ba dan shi na jinsin ba yahudi a in ya shiga musulunci musulmi na waladdallin da kiristoci wanda suke akan addinin kiristanci kana roƙon Allah ya tsare ka da wannan hanya kuma yanzu so goma sha bakwai a yini banda nafila in an haɗa da nafiloli ƙarawa zai yi ka kwana ɗari uku da sittin kana roƙon Allah ya tsare ka daga wannan hanya kuma ka faɗa ko ka ba ƴaƴanka kuɗi su yi ko ka ba wanda a ƙarƙashin shagonka ko ma'aikatar ka ya aikata ka tabbatar da kafirci wannan malamai sun ce bai inganta ba malamai sun ce bai inganta ba kuma bai dace ba mu da muke nema Allah ya taimake mu kuma zaman mu za mu sha giya mu yi zinace zinace a yi concert a yi duk rashin mutuncin da za a yi shekarun baya ma Nijar har da wata sallah an ka taba yi ta tsohi waɗanda sun ka tsuwa a yi rawa an ka zo an kai rawa tsoho mai shekara ko 75 na da wata tsoho mai shekara 70 sun kai rawa na fest an ka rungumi juna an ka sa son zubuliye katta sun kai kuwa an ka ji daɗi wai an yi wannan ta'addanci abubuwan da sun saba ma musulunci abin da ya shafi yankansu kuma da abincinsu malamai sun yi magana waɗansu sun haramta shi gaba ɗai ba a cin yanka ba a cin kyautarsu waɗansu kuma daga cikin malamai eh, sun ba da irin su shekul islam ibn taimiyya suna ganin cewa in dai kamar bombon da ko biski sun ba mutum in ya ga dama yana iya karɓa saboda nasoshi da suka zo daga eh, sahabbai nasoshi da suka zo daga sahabbai eh, eh, kamar kamar daga Aisha da kuma sauran sahabbai da suka suka da Ali ibn Abi Talib da sauransu suka karbi kyaututtukan su na abinci wanda ake ci to wannan shi ne abinda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala eh, a'lam an nuna mini lokaci ya matso kwarai da gaske ko tana ba mu wuce lokacin maudu'in mu ma daular fir'auniya ta dauke shi kenan daular sulaiman za mu tafa sannan mu yi taqwim insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana malam sai kai muna addu'a a gurguje subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk insha Allah alhamdulillah Allah ya amfana da mu da abin da malam ya karanta da mu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين.
ودمر أعداءك أعداء الدين آمين وانصر عبادك الموحدين آمين.
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وخير بلاد المسلمين آمين اللهم آت نفوسنا تقواها آمين.
وزكها أنت خير من زكاها آمين. آمين.
أنت وليها ومولاها آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين